بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah maɗaukin sarki ya kawo mu wannan rana ta Laraba biyar ga watan Jimadal Akhira hijira ta Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara 1447 a kalandar nasara kuma kamar 26 ga watan 11 2025 kamar yadda kuka saba a rana irin wannan muna karatu a cikin wannan littafi mai taken addurarul bahiyya na shekul allama Muhammad ibn Ali Ash-Shawkani rahimahullahu ta'ala malamin da Allah ya warasuwa a shekara ta hijira na da 1250 littafi ne na fiqhu da bayanan hukunce-hukuncen mu'amalat wanda dama su ne jigon abinda fiqhu ke tattaunawa ko ɗaya daga cikin manyan jigogi ilimi na fikihu yana tattauna ayyuka da dalilansu a babuka na ibadat da kuma babuka na mu'amalat ba wannan inda bangare da muke kusan tattaunawa ce bangaren abin da ya shafi mu'amala kuma ayyuka ne na ibada da ake so mutum ya gina rayuwar shi a kai ta neman arziki da sauransu wannan shi ne darasinmu na 68 kuma muna cikin fasali da ke tattaunawa ko kitab da ke tattaunawa kan al'ijara shi ne jinga ko tsada ko kwadago to za mu tashi inda yake cewa wa ajirul mu'azzini in mutu ɗan koma baya kaɗan ƙarƙashin kitab ɗin don wannan asafin nashi ya samu mamakala saboda ba za a bashi kawai ya tafi a igiyar ruwa cewa bai hasame ma takaddama to menene ma takaddama ɗin har a san abin da asafin ke fa'idantarwa yana koro mana ayyukan ijara waɗanda suka halasta duk da ya bijiro da waɗanda ba su halasta ba ko kuma waɗanda akwai maganganu a kai to jeren giyar abin da aka halasta wa mutum ya karɓi tsada ko jinga a kai shi ne ce daga cikin dukiyar jinga ta halal wa ajiru almu'azzini da kuma lada ko ka ce albashi ko salari da mai wazana zai rika karɓa ko liman zai rika karba imam al-imam wal mu'azzin to halal ne mutane su nada liman sai kuma su mai salari duk wata ko su biya shi gurgurdan yadda suka yarjejeniya ko kila a ce duk sati biyu ko kuma kila a ce ma duk sati guda kawai to ya halatta ya karba yana musu aikin su kuma yana sallar shi ba wai ya biya sallar bane ba wai a ce shi ya sai da sallar shi bane sallar shi tayi kuma za su biya shi kaga yana can masallacin lokacin sallah zai baro can ya dawo na lokacin shi aka taba to haka mai wazana ma mutum shi ma zai zo yayi wazana kuma a sa mashi jinga ko a sa mashi tsada ko a sa mashi albashi a rika biyan shi wuraren da ake biyan galiban hanyoyi ne guda biyu ko dai ya zama daga baitul mali ko kuma ya zama daga wani baitul mali in an ce daga baitul mali shine kudin su rika fitowa daga asusun gwamnati asusun gwamnati ce to ke lokal gamman ki dauki masallatan khamsu salawat na karamar hukumar ki ke kuma jiha ki ɗauki masallatan juma'a waɗanda suke matakin gari ko lokal gamman wanda suke manya na jiha kuma tarayya za ta ɗauka ya ce tuwayi lissafi sai a rika biyan waɗannan ladanai da waɗannan limamai wannan abin da za a ba su shine malam ke magana cewa ya halasta za mu dawo mu haɗa wannan da abin da muka ce za mu tattauna a kai na matsalar wanzami shi ma wannan akwai saɓani wasu na ganin ya za a yi haka kai ladanci don Allah kai kuma fata kake ma wuyanka yi tsawo a lahira kuma a baka ka kirga ko kai sallah ka jagoranci mutane sallah ai za ga suna ta lissafin dalilai da za su iya sa to ai masallacin zai iya fashewa ai za a iya kaza za a iya kaza to amma dai wannan ba shine abin kallo ba ita shari'ar me ta ce ta halasta shikenan inal halala bayyin wa inal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat ai na ta tsaya wannan matsalar ta halascin karbar albashi ga mai wadana akwai hadisin ubada ibn sanid النبي صلى الله عليه وسلم ياتي وعثمان بن عبد العاص واتخذ مؤذنا لا ياخذ على اذانه اجرا wannan suna kawo wannan hadisi a matsayin dalili da ke nuni ga cewa to dama bai karba ba wasu masu sharhi na wannan littafi suna cewa shi fa Muhammad ibn Ali ash-Shawkani ya koro ajirul mu'azzini ne yana mai atsafi akan ababen da aka hana wanga ya kawo asulul fahali ko ya kawo maharul baghi ya kawo hulwanul kahini da sauransu to sai suka ce to cewar da yayi wa ajrul mu'azzini shi ma ai wa yunha an ajrul mu'azzin kenan sai da mahanawa ce to shi ma matsala ce da zamu hada ta da wayancan mu tattauna sannan sai ya ce wa kafizu tahani da kuma dussa ko raguwa ko tsaki wanda mai nika ke karba at-tahan shi ne wanda yake niƙa ko yake casa ko kuma yake ɓarji to kafiz mazubi ne a wancan lokaci suna amfani da wannan salo shi in ka ɗauki niƙarka a kwano ba ba ba kai dai haɗin kawai ka mallaka sai ka gwada masarar ka tiya biyu kawai sai ka wuce inji lokacin ba inji ba ne na zamani haka amma dai suna da tsari na akwai wanda za su iya in kana so a turfa a turfa sannan a kwankwatsa a turmi sannan a hau dutse a niƙa gwargwadon yadda kake so mai taushi-taushi ne mai gari lukui-lukui ko wanda za a yi burabusko ne ko fate duk wanda kake so za su yi to madadin a ce to mu faɗa yadda kake so sai mu faɗa maka kuɗa yakinka sai a ce a tiya biyu ne a nan ku ɓarza man nawa ku cire kuɗin aikin a ciki shi ne sai annabi sai ma da yake cewa wannan bai halasta ba amma me ya halastar da shi me ya haramtar da shi ko me yasa bai halasta ba saboda akwai shubha ta jahala ka zo da tiya biyu sai ka ce to ku ɓarza man ko ku niƙa mani wannan ma banda ko kwabo ku cire abin nan ɗin ku cire kuɗin aikinku a ciki yanzu mu dissa ta waye a al'adar ma'ana mutu ya kai nika dissar ta waye bayan an biya su su riƙe dissa ko ko su riƙe dissa a madadin biya in za su riƙe dissa ba za su karɓi kuɗi ba ko? eh eh shi ne to dastar ta zama ya zama kafizun tsahan kenan ya shiga nan wasu za a biya kuɗin nika kuɗin surfe kai mutum zai biya kuɗin surfe sai a ba shi dissashi ko sai a ba mutum dissashi ko ya tsayar ko ya kyautar ko kuma dai ya tasarrafa fiha haifu ya sha shi ne ita dusar ita ce kudin sirfe yanzu ba kyauta suka yi maka sirfe ba ka biya shi da dussa ka fi zutta ɗin kenan to amma abin da za a tambaya nan shi wannan idan akwai jahala don suna kafa hujja da hadisan abu sa'idin al-khudri yace innaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an kafi zutahan duk da cikin isnadin akwai Hisham Abu Kulayb wanda malaman hadisi suke cewa la yu'raf to haka akwai abin nan abin nan akan shi eh akwai majhulul halili an san shi a zahiri haka ba mutumin da ke wuce nan ba eh a mun san shi to amma ya halin shi rita ban ban sani ya ce majhulul majhulul hal masu riwaya ba za su riwaya a hannun mutum ba ana yake wuce kullum da rawanin shi da ƙura'anai amma kun yi hulɗa ka ce ba mu yi ba ya ce kawai ba ka san shi ba wannan carbi da kandiri duk ba zai zama hujja ba an yi yafi dubu su da aka wannan ba hujja ba ce ba ba za to shi wannan majahuli ne to amma wasu mana kafa hujja in ka iya nemo hadisi ya fita shi kenan suna ta kafidu tsahan shine huwa ayyu tsahana ta'amu bi juz'in minhu abinda ake ce maka fizut tahan shine ai maka sirke ko ai maka nika ko ai maka barje da niyyar da karbar wani bangare na aikin da aka yi maka to abinda zai sa ya zama haram shine idan abinda za a karban bai zama ayyananne ba amma yanzu in ka kawo tiya biyu dissattiya biyu sanannaci sai suka ce to za su rike dussattiya biyunka a madadin ka biya kudin sirfi dussan nan sananna ce in kana ga bai maka ba sai ka ce a su aje maka dussakka su faɗi kudin aikin shi kamar ka ce ka yadda to wannan ya fita daga inda aka haramta saboda can dama jahala ce to shi wannan zai zama babu jahala inda haramci zai zo shine ku niƙa mani buhun masaran nan ku ɗiba garin da ya daidai da kuɗin aikinku tiya nawa za su ɗiba ba ka sani ba jahala bai halarta ba to da musulunci baya su a riƙa ba a duhu shi yasa aka ba mu rana da wata ko ba su nan ƙauƙau da dare da rana an fahimta to wannan an haramta shi idan akwai jahala a ciki shine malam Siddiq Hassan Khan yake cewa al-manhiyu anhu abinda fa aka hana a irin wannan salo shine tahanu suburati la yu'lamu qadaruha bi juz'in minha abada surfi ko barje ko nika tari wanda kai da ka bada tarin ma baka san guda nawa bane kuma kace ya diba wani abu a ciki da kai ko baka san me zai diba ba kai ko ma da ce mishi kai to zai kaga tarin can tarin hadin can duka a nike mani mani su in ka gama nikan ka dauki buhu biyu to alaji kafin ka tafi shi wancan tarin da kace in nike buhu nawa ne kace ni ban san ko buhu nawa bane to akwai cuta a ciki kai baka sani ba amma kuma ka ayyana ayyanan ne ya zai ka bi ya zai ka bada aikin abinda baka sani ba da farashin abinda ka sani akwai yiwuwar ka sani cuta ka shirya wannan tuhumar sai ta sa kai sai ka ce to bai halasta ba amma tari ne an san yawan shi buhu 20 ne buhu 100 ne buhu 200 abinda muke so a sirbe shi abinda muke so a nike shi abinda muke so a barje shi buhu 200 ne in kun gama barjen ku in kun gama nikan ku ku rike distar gaba daya suka ce yayi shikenan ko kuma a ku nike mana shi in kun gama nikan ku dauki buhu biyar shikenan to sai zama ya fita daga da'ira ta haramci wai juzu ijaru ya halasta daukar dan kwadugo ma ya halasta ka dauki wanda zaka rika biya ala tilawatil qur'ani a bisa ga tilawar alqur'ani wannan jumlar da ya kawo da jumlar da ke kasa da ita malamai sun mai ca kuma galibin bai da goyen bayan malamai shi Muhammad Ali ibn Ali ash-Shawkani Allah ya mashi rahama kaga ya ce ya halasta ka ɗibo alarammomi su maka tilawa kawai sai ka ce ka ina jin daɗin tilawar a turki ɗaya daga cikin wani limamin limaman harami sai ka ce a ji a ɗauko shi za ka ba shi miliyan biyu ya zo gidanka ya rika karanta maka kana jin daɗi to shi ne yake cewa nan ya halasta ko kuma za ka tare a gida ko wanda bai da asali sai ka ce a zo a sauke maka ƙur'ani a kai ka sauke wa kanka ƙur'ani an faɗa maka ƙa'idojin la ta dakhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasanisu sai kun nema izini wa tusallimu ala ahliha ga lokutan shiga wajen mai gida da aka baiwa ƴaƴa ka koya wa yaran ga kaza ga kaza ga kaza sunnatul istizan da kaza da kaza to shikenan sai ka ce a nemo maka wasu alaran momi su su maka su maka tilawa sai suka zauna suka kai izu daya izu daya izu daya kafin gari ya waye sun gama sauke Qur'ani sai ka sallame su to shine shi ana yake cewa ya halatta ta ma za mu dawo jumhur ba haka suka ce ba shi aka ma yayi sai ya ce wai la ala ta'alimihi amma bai halasta ka koyar da qur'ani ba a jiyaka ya akkasa mas'ala yanzu duk mai karantar da qur'ani sai dai ka yi a kyauta in ba za ka yi da kyauta ba ka kama gabanka wa ma za a iya ɗauko ka kuma ka rera tilawa a jiyaka sai hawa a karamakalla karamakalla ka akasa matsalan nan ka akasa matsalan nan abinda jumhur suka tafi a kai kamar mahmud salih ibn al-usaymin cikin mutaakhirun daga bayan nan yake cewa ya halasta ka koyar da qur'ani a biya ka amma a dauko wani ya karanta a biya shine malamai suka ce bai halasta ba saboda dama in ka dauko a karanta maka kila zaka ce ne a karanta maka a shagon ka ko ko a karanta maka a ofis ɗinka ko a karanta maka a sabon gidanka duka to ina ya halarta ko kuma a wani ya karanta maka kawai dan ka ji daɗi to ka je gidan shi mana in yana sallah ka zauna ka makale ka manne a gida kana ji mushrikan maka ba suna bin annabi sallallahu alaihi wasallama gida ba har su sai na ajibuka ma duk suna bin su bayan garkasu su rika ji irin tilawar da suke suna sare a kyauta ko a maka recording din shi ka sa ka ji ka bi da sauransu to shi ma nan zamu zo mu hada shi da da wancan yace waye duzu ya halatta nan ne ko ayyak nan ne waye duzu ayyak riyal aina ko muddatan ma'luma bi ujratin ma'luma ya halatta ya haya al'aina kayan da suke akwai su a ƙasa kalmar ainu kalmar al'ainu tana ɗaya daga cikin kalmomi mushtara almushtarakun lafzi mai ban mamaki tana da ma'anoni gomayya a tsaye kawai kana tsaye kujin ka zaka yi lissafa ma'anoni da yawa kaga in ka ce al'ainu ya shahara da cewa ido ƙwayar idon mutum ƙwayar ido sai zama ainu ne al'ainu tsantsar kuɗi ainu ne al'ainu haƙiƙanin abu ba fotokofin shi ba ba hoton shi ba ba bulan shi ba ainihu shine bawo shi ke ce ainihin abin nake so ko in ka je shago ga buhun siminti an cika shi da ƙasa kace to ina ainihin simintin ainihu din kenan daga ainu ne sannan ga harafin ainu ga raƙumi mai tozo shi ma sun laraba na ce mashi al'ainu ga basira da gane abu shi ma su ce mashi al'ainu shi ne suna ce akwai ainun basira ido mai gani da kuma ayin mujirika wadda za ta gano abubuwa to haka kalmar take mushtaraka ce mushtarika ce lafzan tana cikin kalmomin da suke ga ta kwaya ɗaya amma za ta ɗibo ma'anoni masu tarin yawa amma suna cewa kuma ba ta kai kalmar ba ta kai kalmar al'ajuzu ban mamaki ba kalmar ajuz kalmar al'ajuz galiban za ka koma ana fassarawa da tsoho da tsohuwa tsohuwa ma ajuz ce ba a ce ma tsohuwa ajuzatu ba a cewa saboda siffa ce in siffa ta mace ta zo a kan wazanin fa'ulu ba a ƙara mata ta'u da ita da namiji fit daya ajuz sabur rajulun sabur wa ajuz wa mar'atun sabur wa ajuz in ka ce ajuzatun wa saburatun yanzu kuma ba larabci kake yi ba ka koma rakaka in ba larabe ya ji ba zai taba gane me kake cewa ba ko kuma ya kalle ka har sama daga sama har ƙasa ya ce astaghfirullah ya wuce kada a halaka ku tari kuma yadda al-imam sha'abi yake faɗe ko in yi kuskure kan ce a'udhu billah a'udhu billah yace saboda daga kuskure daya zaka iya fadawa yace yace nasara ma sun kafirta ne ma saboda kuskuren larabci ana wallattuka min maryama wa anta bunayyi haka Allah yace ni na haifar da kai ta wajen maryam kuma kai da abin nan abin nan ana wallattuka ko aulattuka min maryam ni na haifar da kai daga maryam wa anta nabiyyi kuma kai annabi na ne su kuma kiristoci tunda ba larabcin suke da shi mai yawa ba kuma ba wasali aka yi ba kawai da suka leƙa ya suka ce ka gani ko ana wallattuka min maryama ni ne na haife ka tare da maryam kenan dan Allah ne wa anta bunayyi kuma kai dana ne madadin wa anta nabi fa kafar sai suka sake layi sai suka kafirta to kalmar ajuz tana cikin kalmomin da su take dauke da ma'ana ta kai 100 ko kusan 200 mushtarakat lafziya wata kalmar ma aka faɗa zaka iya cewa can ba wannan ma'anar ba za ga an zuwa ce tsoho kaya masu kyau raƙumi babba sai ka wasu abubuwan ma sun yi hannun riga kamar ma'ana ba za ta iya haɗa su ba amma kowace kalma in ka koma salon zance na laraba tun a jahiliya kowane za ka iya kawo mai shaidar wani ba larabe da ya yi amfani da kalmar kuma wannan ta sa dama za ga ake ƙarfafa gwiwa a rika karanta adabin larabci abdullahi ɗan abbas yana yana yana girmama adabin larabci in aka yi tafsiri aka yi tilawa aka karanta hadisai aka gaji sai ce ku kawo mana taskan larabawa taskan larabawa kanzul arab sai kawo waƙoƙin jahiliya sai dosa karantawa waƙoƙin umrul qais daga yadda mutanen nan ke sarrafa harshe da yadda suke magana abin ba dama ne to wannan salon sarrafa harsha akan wannan salon Qur'ani ya sauka shi yasa da ga an ka dauki ne kamar maqamatul hariri na shi al-Imam al-Hariri suna cewa kamar in dai ka iya littafin nan daga farko har ƙarshe kalma biyu ce ko uku wadda ba ta Qur'ani wadda shi bai kawo ba ma duk wata kalma da ka san akwai ta a Qur'ani mai mutumin nan sai da ya sarrafa ta sai da ya sarrafa ta da salo mai ban mamaki shi yasa ke cewa tun da ya makamar shi har yau ba wanda suka iya irin tasu kasan ko an yi sun kusa ɗari ko alima musu yi yana da makama amma ko labarin ta baka ji in an buɗe aka buɗe waccan sai ya rika tashi daga baya bayan da ma'aidul karani mutumin ƙasar saudiya ko ko ɗan yaman da ke saudiya shi ma yana da makama amma za ga in ka bude ka ga tauhidi wancan shi ma akwai tauhidi amma zai koya maka har rashin mutunci in za ka yi rashin mutunci sai ya koya maka yadda za ka yi rashin mutuncin ka ci nasara in kun zo raguwa ce to a tuba shi kenan ya koya maka larabci ya koya maka rashin mutunci kuma ya koya maka tuba yanzu in kuka je lahira ka ki tuba babu insha Allah a can karshe me na ce maka sai ka tuba ka tuba ka tuba ni man da ga tuba nake ko da yana ta kuka to haka za ga littafan na luga kusan duka haka suke haka za ga shu'ara da sauran littafai na ko waƙoƙi na mu'allakat to ya halasta ayyakari al'aina kai hayan wasu abubuwa wanda suke da zahiri a ƙasa kai hayan gona kai hayan keke kai hayan mashin kai hayan gida kai hayan riga duk abin da ya halasta ai hayar shi zaka iya kai hayar shi kawai dai aikin da za ka yi kuma shi zai zo ya sake halastar da halascin haya yanzu kaga ya halatta kai hayan mota ko kaman kai hayan mota kuma zaka je ka tsara wata shi ko bai halatta ba amma ya halatta ka je ka samu wata mota ta miliyan hamsin kai haya kai hayan direba kai hayan dan sanda kai hayan waya kai hayan hula kai hayan kaya kai hayan adc ka baka wayan miliyan bakwai illa ya ka a jakunninka ko to a kiyaye ku gama kawai ka dawo ka biya su to amma ina ka je sai gidan gwamnati na je ka ce masu ne ka ce kana da wani kamfani ne wani aiki kake so shi ne kuma da motar haya ba gara ka je a motar hayar gaske ba ko ko ka je a keke na bin ya ƙarfinka kenan tun daga yadda za a hango ka ta cctv ko ce mai keke na fi nan karku ba shi ya shigo ya kwana to duk wani abu da ke da zahirin shi haka a ƙasa za a iya hayan shi za a ga wasu ƙasashen abubuwa da yawa ana ana ana hada-hadar kasuwanci ko ana ba da haya duk za ka iya mu nan ƙasar ila har yanzu dai ba a ci gaba wayewar da sauƙi wayewar mu da sauƙi gwamnatocinmu babu kula suna fita su gano ci gaba amma sun mun bukumun umyun fahum la yarji'un su wannan fahum yarji'una walakin la yutabbiqun ba sa tabbakawa amma za ga abubuwa da yawa sai a baka a baka hayan shi wanda za ka je ka ci amfanin shi ka dawo da shi duk abin da in ka karɓa ba za ka iya dawo da ainihu ba ba haya ake cewa ba yanzu kaga ba za ka dogon mai shayi ba ka ce da Allah mai shayi dan ban hayan biredinka sai dai idan za ka je ka jera ne ka yi layi ko? ka ce ban hayan biredin nan guda ashirin sai ka zo ka jejjera sai ka yi layi to wannan za ku iya yi amma dan ban hayan biredin nan in ci a'a don kuma sai dai ranci sai dai ranta maka biredi shi kuma wannan kima za ka biya to ya halatta a yi hayan al'aina muddatan ma'aluma na wani lokaci sananne bi ujjiratin ma'aluma da kuma lokaci da kuma kuɗi sanannu ayyanannu shi ne ba laifi a ba da hayan gona hayan keke hayan waye duk wannan babu laifi idan ka gama sai ka dawo da haƙiƙanin shi kayan da ka karɓi hayan shi din yace wa man afsada mastu ujira alaihi duk wanda ya bata abinda aka bashi shi haya aw atlafa masta ajarahu to ni nan ba shi ko wa min zalika al-ard ko yana daga cikin ainu din can da ya bada misali akwai al-ardu gona sai dai labi shatsari ma ya karujo min ha ba ta hanyar ba da abin da ya fito daga gonar ba ba yadda ba ba a yadda ba an fahimta sai zai ce karɓa hekta ɗaya za ka bin buhu goma a ƙarshe sai ka tambaye shi buhu nawa zan yi to ai abin na Allah ne oke abin na Allah ne amma kuma kai wanda za a baka abin naka ne oke ni ni ni ni na na Allah ne kai kuma naka naka ne to ni da kai hede duk mu tafi a duhu sai ce to da wannan baka hekta ɗaya ka noma duk abin da ka samu zaka bani ɗaya bisa goma wannan ya halatta kaga ujira ce ma aluma idan damina ta yi kyau amfani ya auki wa ni'ima kowa zai dara ko idan aka samu karaya kowa zai koka mutanen lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ci yahudawan haibar a shekara ta bakwai bayan hijira ya karɓe gonakinsu kuma yahudawa tun a wancan lokaci suna da ƙwarewa a noma idan annabi sallallahu alaihi wasallama ya karɓe gonakin nan ya bai wa musulmi yunwa za ta iya faɗa wa ƙasashen musulmi kuma ga yahudawan nan sun zo sun nemi alar ra'as wal aini sun sallama an ci su da yaƙi amma suna roƙon a ba su gonakin annabi ce to ku karɓi gonakin ku gyara ku rika ba mu rabin abin da kuka samu suka ce sun yadda lokaci na yi za ka ga sun zo sun abin nan sun amince da sun kawo abin da aka rajejeniya da su tare da cewa akwai yahudawa ne fa amma ka irin amanar da suke da shi shi yasa idan ka karanta asalin yadda musulmi na da suka rayu da waɗanda suka rayu da su kafirai a wancan lokaci za ka iya yanke hukunci yanzu cewa mu musulmin da ke rayuwa yanzu kamar yadda mala abubakar gumi yake faɗe ne sabbin tuba ne ba ma ɗabbaka musuluncin saboda ‘yan uwantakar da addini ya karantar ko 5% ba mai ko 5% ba mai labari kawai ake yi ko yanzu ka je ka kalli wanda ya yi mu'amala da laraba ka ga yadda suke son junansu ba ba sa faɗa wani ba larabe da ka gan shi ya fi ni da kai zafin zuciya ya fi ni da kai zafin zuciya ka je ka karanto alhurubul jahiliya ya kuka da aka yi na jahiliya an yaƙi da gidan nan da gidan nan wani ma tushensu ɗaya cikin yaƙukan da suka fi shahara harbul basus harbul basus wanda aka yi da 'yan gidan banu bakar da ‘yan gidan taglab wanda suke haɗewa a wa'il kakansu ɗaya amma saboda kowane ɗaki ɗanwa da ɗanƙani ‘ya'yan wan sun yawaita har sun yawa har sun kafa garinsu har suna da masarauta har suna da rundunar yaƙi har suna da constitution ba constitution a rubuce ba constitution na molanka su ma ‘yan wancan gidan haka a ƙarshe suka yi yaƙi sai da aka shekara arba'in ana yaƙin an kashe dubunnan mutane kaga kenan balarabe ya fi ya fi bahaushe zafin zuciya to amma ka duba yadda suke yan uwantakar su to ka duba wa'annan mutanen fa yahudawa ne fa aka ci su suka daga hannu eh wannan kai ce ai dole ne ma ba yadda suka iya to amma kuma amanar da aka ba su ba kowa a wurin da za su auna hatsin amma kuma haka kaka na yi za su auna kowa ya kawo rabin daidai a ɗauka a kai madina ka duba samawin ba yahude ne lokacin da su umarul kai matsala ta faru yan gida aka kawo mashi ajiyar makamai da wasu kaya na su umarul kai ya ce to ka ajiye min wannan idan na dawo zan karba ya wuce aka kashe shi yan uwa suka zo suka ce ka ba mu kayan ne yace ba zan ba ku ba sai asalin wanda ya ban kayan ya zo ko kuma asalin magadan shi suka ce mu yan uwan shi ne sai ku ba magadan shi bane ƴaƴan shi nake so su zo ko iyayen shi ko shaƙiƙan shi suka ce wallahi ko ya bada kayan ko ai bala'i yace wallahi sai dai ai ba zai bayar ba bai hude ba a ƙarshe suka ce to ga suka kama ɗan shi suka ce za mu yanka ɗan nan naka ko ka ba mu kan komi mai yanka rago ya ce ku jira ne in shiga in yi shawara ya sa maman yara ya yi shawara arniya da arni kafiri da kafira a ƙarshe suka yi shawara cewa idan yanzu ka ba su kayan nan har duniya ta kare za a rika rubuta ka a matsayin maciyin amana ya leko ya ce musu ai sai dai ku yanka shi mun yi shawara ba zan zubar da mutunci na ba yana kallo suka yanka yara a ƙarshe masu gadon kayan suka zo ya ɗauka ya ba su ya ajiyar zuciya ce ta fi nono fari to yadda ne na ake da wannan yanzu har ma za a ganin tatsuniyoyin da ake ba mu muna yara za su iya alamta maka bahaushe ya daɗe da mugunta daga baya ne ma aka samu sassauci in kana karanta tatsuniyoyin larabawa za ga akasin tatsuniyoyinmu ne shi yasa ake so ka rika karanta irin wancan adaban shi yasa ibn abbas nan in karanta qur'ani an gaji sai ce ku kawo mana tatsuniyar laraba da waƙoƙin sa a karanta su ma kuma sai a amfana mula sai ga an samu nishadi da ga tatsuniyoyin bahaushe wai wasu masu tallar maɗi su uku ko sun je wani gari hadari ya taso suka nemi wani ɗaki haka sai suka samu ɗaki ɗaya ɗakin ko dai su su shiga ƙwaryar maɗin ta zauna a waje ko kuma a zuba ƙwaryar maɗin su su jiƙe sai kenan sai suka sai suka ada ƙwaryar maɗin duka a waje can hadari ya taso ɗaya ya lallaɓa ya ƙi tashin saura ya zo ya ɗauki ƙwariyar ƙwariya ya shiga da ita ciki eh su biyu ne aka ce ya shiga da ita ciki ya je ya ajiye ya samu wuri ya tsaba aka yi takura su ashe garin kuskure ta ɗayan ya ɗauka bayan ya kai waccan ɗaki ya dawo ya lura da ɗayar ya sake gyara mata zama saboda kada a zo daga farin ruwa ma ta buce ta karkace maɗin bai gama bin ruwa ba ya tsiyaye a samu na amfani ya gyara ma ƙwaryar zama shi kuma wancan shi ma da yake mugu ne sai ɗan farka ji daura za a fara ruwa sai ya fahimci ƙwaryar shi ce a jikin shi to ko ƙila ko mugunta tunda ya kamata ya yi tambaya ko wani kaji hadari kai ka shigo min da ƙwaryata ko ko a'a ya kyautata mishi zato ne kawai sai da ruwa ya yi ruwa wancan ya tabbatar maɗinta ya gama mai ruwa sai ya taɓa ce wani wani ka shigo da maɗin ka ya ce ga ƙwaryan maɗi na kusa da ni sai ya duba ya ga ashe ta wance ya shigo da ita kaga wannan tatsuniya ce da ku sake bayarwa me yake alamta maka malam bawai shari'a da mugunta yanzu ne ma aka samu sauki yau da aka yanzu in ka ga yaya fuci masararka yaya an daɗe yanayi ta maza ga larabawa suna da irin wannan amma shi ba larabe in zai yi zai maka ne a fili kuma ba ta gagara kai ɗin da kuka yi rigima yanzu wani ya zage ka kuma tun da ƙabilar ku ɗaya ya zara kan sakari in ka ji dalilin yakin basus ɗin za ka sha mamaki za ka sha mamaki kawai faɗan ƙanƙanin abu ne ya haɗa kuma saboda makoci in ka duba wannan za mu karanta ta a cikin darussanmu na luga lamiyatul arab ta shamfara da me ya buɗe ƙasidar ai da Allah wadai da ƙabila shi ya buɗe ya ce Allah wadaranku Allah wadaranku ‘yan ƙabila ta ba ku da amfani’ matsorata su da akwai bukatar dai a ɗabbaka addini dai yadda ya kamata ga ga yahuda sai su tattaro su kawo annabi sallallahu alaihi wasallama mun yi wannan ko wa man afsada wanda ya bata mastu ujira alaihi abinda aka bashi haya kamar gona kenan ko aw atlafa masta ajarahu wannan larabcin kusan da iri ɗaya ne amma akwai abin da yake nufi akwai abin da za a iya baka haya ba za ka iya batar da shi ba sai dai ka lalata ko ka sababa mai wata matsala amma akwai abin da za ka iya batar da shi a neme shi a rasa duka dai ana ce mishi itlaf ko kuma ifsad aw afsada aw atlafa masta ajarahu ko ya bata abin da ya karbi jingarish dame na zai biya misali na baka hayan keke ka lalata za ka biya na ɗauke ka ƙwadugo na noman barkonu ka tuge barkonin wata ciyawa ta mai kama da shi wata ciyawa na nan almara mai kama da barkonu wanda bai san dawon garin ba ba farfeshin ɗin shi ba ne za a yi ta rigima sai ya tuge maka barkonin sai bar waccan ciyawar to shi ma zai biya zai biya yana da noma ya yi kyau in ka je wuri fes shukar mutum haini na gana ta ɓata min lokaci ne kawai sai na ce bari a sare ta ka shuka wata shukar ce ake ma haka to sai ya biya ka shukar ka idan zai iya biyan ka abin sai biya ka sai ka biya shi kudin aiki ka dasa barkonu yau sai ka ɗauke shi noma gobe di ya nome barkonin a kawai ya nemo wani irin irin wannan ya dasa maka in ya tashi bayan sati ɗaya sai zo sai ka biya shi kudin aiki shi in aka yi haka ya adalci idan ko ba zai yiwu ba shi kenan to amma yanzu misali ya zo ya karɓi hayan mashin sai je ya ɗora buhun gero uku sai gwangwala ta kari zai biya zai biya saboda ba a dora wa mashin buhun gero uku ko in ma har za a dora sai an yi wakin to yanzu kafin ya dora ya kamata ya kira ka an yi wakin ban gane wakin ba ta ce mun gero uku zan dora ta ba wakin karka dora ko ɗaya to irin wannan shi ne to da aka dai ana biya sannan akwai tela tela zai biya ka ba tela ɗinki ya batar kawai sai da ka zo karɓa sai ya ce bai ga yadin ba zai biya ko ba zai biya ba suna cewa idan telan yana aiki ne a inda yake da iko shagon shi ko a gidan shi sai ka kai mashi ɗinkin zai biya amma idan a gidanka yake yi ba zai biya ba muna yana gaba a haka ko manya kuma na yi sai kai shagon ɗinki komai da ake so na shago ka hada ko sai ka tafi wata plaza sai ka samu teloli sai to sallah ta matso akwai dinkin yara guda 70 kowa kala biyar biyar akwai dinkunan manyan riguna guda 500 da zan kyautar amma a gidana nake so yi dinkin to sai kawo gezna da waye sai wani sun ya bace tela ba zai biya ba sai dai in akwai dalili cctv ta ganshi yana sawa a babban riga to kaga wannan barawo ne zai biya amma kai sai aka nema yaji goma na gezna aka rasa tela ba zai biya ba amma in shagon shi ne zai biya in shagon shi ne zai biya sai dai idan ya sa sharaɗi ko ce to duk wanda kayan shi ya bace ba zan biya ba ya rubuta a gaban shagon shi yana kai kuma in kaga haka akwai magana kaman an shirya a batar ne sai aka fara batar da kai ba batar da kai kama batar da yadinka wa alaikum assalam na'am eh sai suna da eh a gabansu a su za su biya ai ai albayya ne bil khiyari ko ai malamai ta faraka ba ma arabu ba akwai khiyaratul majlis take ledar ka ba ta da kyau sai dai idan an samu daukar ganganci sai dai in haka ne amma in dai a leda ta tsaya to to kawai shi zai dauki asara shi zai dauki asara amma an kai ne wajen daukar ba kai daukar da ta kamata ba to shine sai a ce to mutum asara za ta za ta dawo kan shi wa alaikum assalam wa rahmatullah eh eh ya ba da za a biya za a biya shi ko a yi mashi bayani ko ya ɗauki ƙaddara tun da zai iya cewa to ɗinki aka ba ku ko guga ke to ya yi in mun ɗinke muna gogewa to ka gama na ka shiga na wani sai aka samu akasiya na wani ko ma shagonka ya kawo za a biya sannan abu na ƙarshe a nan akwai 'yan kwadugon da su kuma ba sa biya annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake cewa yana maganar maganar likita wanda ya yi ma wani likitanci ayyama ayyuma tabibin tatabbaba ala qaumin la yu'rafu lahu tatabbubun qabla dhalika fa'an fa'anata fa huwa zamin hadisi Abu Daud wanda yayi ma wasu mutane likitanci amma shi ba a san shi da ilimin likitanci ba a ƙarshe aka samu matsala ko aka naƙasa zai biya amma idan likitan ƙwararre ne fa ba zai biya ba shi yasa za ga manya a asibitoci in za a yi operation ko sai mutum ya cike takarda wanda takin ne me kake cewa a cikin takardar duk matsalar da aka samu ka yadda shi kake faɗi za a zo garin aiki mutum ya rasu ko na in shi mara lafiyan ba zai iya sanu yan uwan shi ma dole da maza sa hannu matar ka ce ɗanka ne mahaifi ne waye ne ɗan uwa ne sa mana hannu sai ku sa hannu to da ya biyo baya za ku ɗauki asara in yi rasu sai ya kira ku sai ku ɗauki gawa matuƙar likitan ƙwararre ne bai da laifi a wurin Allah sau da shi dama inda tabiba bai tsibbihi wa da wa'ihi la ya safi udefa a makadurin ata malik tabibi ya mutu bidda illadi ya karka na yubri mislahu fi mamada inna tabiba lahu ilmun yadullu bihi in kana lil mar'i fil ayyami ta'khiru حتى إذا ما انتهت أيام رحلته حار الطبيب وخالده العقاقير yace har idan kwanakin mutum suka zo ƙarshe harar tabibu sai likita ya ruɗe maganin da ya kamata ya bada sai ta bindin bindin kuma ƙwararren likita ne wa kanatul aqaqiru ƙwayoyin da ake bayarwa na tablet da allurai sai su yaudare shi ayi allurar bacci a ƙi baccin a yi allurar kashe zafi zafin ya ƙi tafiya a yi allurar kaza ta ƙi ƙwaya kaza da aka sha inda ta ƙi wa kanar wani aka to an zo ƙarshe kenan to inda likita ƙwararre ne shi kenan ba zai iya ba to kamar kuma a baka yaro ka koyar da shi alƙur'ani koyi kayi kayi shekara shida bai iya fatiha ba kuma ana biyan kai na matsayin wannan kuɗin da aka biya ka ka ci kudin koko za ka mayar masu da kudinsu tunda a kan me aka ɗauke ka ka koya mashi a wai to an ɗauke ka ne ka koya mashi ko an ɗauke ka ne hayya iya ko a haɗe suke a haɗe suke ko koyarwa tana haɗe da iyawa ko a haɗe suke in an iya koyarwa amma ba ko a tarihi ba yi da ƙiƙai ba akwai mutumin da suke ce ma baƙin ana ga a duniya ba a yi dolo irin shi ba da ka je dai a dolanci ne ko mai makama za ga yana yawan buga misali da baƙin shi baƙin dolo ne na ƙarshe wata rana matar shi ta kai shi matar shi suka yi fada da matar sai je gun alƙali to yana zuwa kawai sai ya fara faɗan kwamfulan da shi da kuma abin da yake so a yi sai alƙali yake ce mashi to malam baƙil menene sunan matar ya ce wallahi ranka ya daɗe shi nake so in tambaye ka ce wallahi da lai bai san sunanta ba matar da ya kawo ƙara tun wasu shekaru suna aure bai san sunanta ba shi ne kidnappers suka dare gidan shi suka sace shi suka kwashe mai kaya shi ma suka sace shi suka yi daji da shi suna dara daji da daddare sai suka nemo aska kawai suka yi mai aski kawai yana kashi sai gan shi a cikin rukuki inda ya fashe da ihu kawai sai ya dora kai abu sai ya ji sai ya ji an mai kwalkwabo sai ya ajiyar zuciya ya ce ai ashe ma ba ni ba ne so da shi ya san yana da gashi kuma yanzu ya zube da gashi ya ce ake ma duka ba shi ba ne shi ya bi kwadolanci to wasu na ganin shi kai koyarwar aka baka ka ɗauki duk matakan da aka ce ba a ce sai ya samu abin da kowa ya samu ba amma in dai ka yi abin da zai samu ɗan kaɗan to wani ɗan kaɗan ɗin shi ne madadin mai yawan wa'inca ka ci kuɗinsu amma ka zo ka ce gashi na yaro ne aka kawo maka kuta shekara shida bai iya komai ba har baƙaƙe bai iya ba akwai magana sai dai in baƙil ɗin ne kuma ya kamata kai ka gane shi ne tun wata shidan farko ka mayar da shi eh lokaci kaza eh sai su yanke ko shekara ɗaya ko ɗaya da rabi ko biyu eh sun yanke kawai za a haddace a to inda ya haddace a shekara ɗayan ba su za su ɗora mashi a kuɗin su kenan ko tunda ai kaman kai yanzu ka biya kuɗin haddacewa ne su ne suka ce a shekara ɗaya su suka sa shekara ɗaya kai yanzu kuma dai yaro dai ya haddace in ya gama a wace wata takwas ma zai yi hugo sai ya dawo Allah ya samu dace shi yasa dai akwai bukatuwar in mutum zai fitar da wasu ka'idoji a kalli shari'ar sosai mutum ya abin nan alaikun eh a statement zai kawai kawai bank statement zai kawo sai a zauna ce rayo shi kace ka biya ce shekaran jiya litini yawa to yanzu ka je ka ce a baka statement daga shekaran jiya zuwa yau ka kara kwana ɗaya kafin rana ga iya kwanakin in kuma za ka yi duba a waya ka duba to ilan ya tafi za ka yi shiru to dole sai ya biya ba mai bayanin da zai gane ba ne kawai statement za ta yi kawo duk wannan bayanin mai sauƙi ne je ka zo da statement bank statement zai iya downloadin ma a wayoyin shi kawai ya sa daga rana kaza zuwa rana kaza ya nuna gashi eh clearly sun nuna cewa an cire a gurguje akwai matsalar kasbul hajjam wadda muka karanto taron rana ta yau annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya lissafa ta cikin ababen da ba su halasta ba cikin hadisin rafi dan khadij da yake cewa samanul kalbi hadithun wa maharul baghiy hadithun wa kasbul hajjami hadith wannan hadisi da Imam Muslim ya ruwaito ta hanyar Rafi dan Khadij din da kuma hadisin da Imam Bukhari da Muslim suka ruwaito ta hanyar Anas ibn Malik cewa hajama Abu Tayyibata Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa amara lahu bi sa'in min tamri wannan na cikin Bukhari da Muslim hadisan nan guda biyu a kansu ake kaiwa da komowa har a fitar da hukuncin shi hadisin Anas yana cewa wata na Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira wani wanzami da ake ce mashi Abu Taiba yace mai aski ko ya mai kaho shikenan ya mashi kaho da yazo tafiya sannan bai ce a gwado mashi sa'i ɗaya na dabino daga gwado mashi kaga shine ijarar shi shine saman din shi kudin shi to sai malamai suka kalla waɗannan hadisan guda biyu suka yi maganganu kusan guda biyu sun yi manyan maganganu guda biyu maganar farko masu fahimtar halatti waɗanda suke ganin ya halatta kai tsaye a karɓi wanzami ya karɓa kuɗi suna kafa hujja da wancan hadisi na Anas ibn Malik da cikin Bukhari da Muslim cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayar da kuɗin tsada ga wanzami sannan suna martani da ga wa'incan hadisan cewar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasbul hajjami hadithun wani hukunci ne sabiqi wanda daga baya zo ya share shi sadaka nasik ne da mansu an riga an share wancan hukunci sadaka maganar hadith ba da taso ba na biyu suka ce in ma ka ce ba mansuhi bane sai annabi ya kalla albasa ya ce ita ma hadith ya kalla tafarnuwa ce ita ma khabi ko bata hana kai girki da ita ba kuma ji irin amfanin da ke cikin ma tafarnuwar kuma bai taba korewa ba ana magani da ita ana hada abinci da ita ana hada kaza ana hada abubuwa da dama da ita to kalmar habis din da ya fada ba tana nuni ga haramcin aiki ba ne ko kuma ba tana nuni ga haramcin abinda aka aka karɓa ba ne na abinda mutum ya ya sana'anta ya karɓa shi yasa limamin nawawi a cikin sharhin sharhin da yawa sahihu muslim yake cewa ikhtalafa al-ulama fi kasb al-hajjam fa qala al-aktharuna min as-salaf wal khalaf la yahrumu kasb al-hajjam mafi yawan malamai salaf da khalaf sun ce ba haramun bane halal ne wala yahrumu aklu la ala al-hurri wala ala al-abdi da da da bawa duk farashin ɗaya ne su da ka za a iya ci wa huwa al-mashhur min madhhabi ahmad wa qala fi riwayatin anhu qala biha fuqaha al-muhaddisi muhaddisin yahrumu ala al-hurri duna al-abdi wanda ga cewa an haramta wa dani amma ba a haramta wa bawa ba shi yasa a sama al-Imam nawawi ya buge wannan fatawa a cikin al-Iqna'u na Ibn al-Munzir yace wa kasbul hajjam ghayru muharram dukiyar da wanzami ke karba ba haram bane saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam a atal hajjama ajrau ya kira wanzami yayi mashi aiki kuma ya biya shi والنهي الذي وقع فيه نهي تنزيه لا نهي تحريمه الإمام الصنعاني محمد بن إسماعيل الصنعاني أتكن سبل السلام شرح بلوغ المرام يتي وقد اختلف العلماء في أذنة الحجام فذهب الجمهور إلى أنه حلال واحتجوا بهذا الحديث وقالوا هو كسب فيه دناء وليس بمحرم وحملوا النهي على التنزيه أتكيشي cewar da suka yi haram ne ba su ba ba ba ba, ba shine fatawar jumhur ba kuma shine matsayar salaf da khalaf ba to da haka me yasa to ya hada shi a cikin hadisi da kudin da kudin karuwa suka ce wannan ba bakon abu bane a sunnoni na hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama a iya hada wata mas'ala da take da bambancin hukunci da wata mas'ala amma me yasa ya kira ta khabith ta ce ya kira ta habis ne irin kiran da yawa albasa da tafarnuwa habis wanzami na mu'amala da jini tafarnuwa na da wari albasa ma na da wari har idan mutum ya ci albasa ko ci tafarnuwa fala ya karabanna masjidana gashi nan hadisi a cikin sahih kar ya zo masallacin mu duk da muhimmancin sallah duk da wajibcin jami'i duk da kaza duk da kaza duk da kaza amma aka ce kada ya zo saboda me khabir wannan warin wanda na ta'amuli da jini wani lokaci ma zai tsaga ciwo ko mai wari ruwan shi ma wari shi ma khabis ne to haka magana yake ta abinda ke da ta'alluki da sana'ar kamar yadda yake magana akan abinda yake da ta'alluki da ɗabi'ar tafarnuwa da albasa amma bai haramta su ba kamar yadda bai haramta can ba kamar yadda muka ji wasu daga cikin bayanai na malamai a kallon yancin littafai guda uku alimamun nawawi ibn al-munzir a cikin al-ikna da kuma shi alimamun sana'ani a cikin littafin shi na subulus salam fi sharhi bulugil mara to matsala ta ƙarshe da zamu tsaya shine karɓar wani abu na kuɗi ga kiran sallah da limanci malamai sun yi saɓani a wannan matsalar har suka yi maganganu da yawa mafi ficen maganganun da malamai suka yi maganganu guda biyu maganar farko suka ce la ya juzu akhadul ujrata ala al adani wal imama suka ce gaskiya bai halatta dan mutum zai kira sallah a biya shi ba bai halatta dan mutum zai limanci a biya shi ba wannan ita ce fatawar hanabila da mutaqaddimil hanafiya wa qaulul lil malikiyya da wani ɓangare na ‘yan malikiya ba duka ba wasu ɓangare wa huwa ƙaunu ba su salaf hatta daga cikin salaf kamar ibnul munzir a cikin alayyaka na shi ma fahimtar shi kenan kamar ibnu hazmin kamar ibnul usaimi da sauran suna kawo dalilai a cikin hadisai suna kafa hujja da hadisin usman ibnu abil as annabi yazo yake ta rasulullah ij'alni imama qaumi ij'alni imama qaumi idan ya rasulullah ka nada ni in zama limamin mutane na kala anta imamuhum je kana nada ka ka je na nada ka kai ne limamin jama'ar ka amma waqtadi bi adqufihim ka rika koyi da mafi raunin su in ka zo yin sallah wa takhid mu'adhdhinan la ya'khudhu ala adanihi ajra duk ladanin da za ka riƙa ka riƙi wanda zai a kyauta ka rika riƙi wanda zai ce ku ba sannan za a iya samun tangarɗa to wannan dalilin suna cewa abin da suke kafa hujja da shi sannan suna kafa hujja da cewa ba aikin wazana da aikin limanci ayyuka ne na kusantar Allah wa inna ma tasihhu min al-muslimi duna al-kafiri kuma musulmi kawai ta inganta da shi in ka ce a riƙa biya da wani kafiri zai iya zuwa ya haddato juzuwa amma da zo ku ku na ɗan za ku iya biyan shi zai muku asuba wata ɗabilul qira'ati fi subuhi wa zuhuri kace to amma in yayi bata yi ba ai to to tunda aiki ne na alqurbu kusantar Allah to musulmi kawai zai ba samar da ikhlasi ba sai ya karba wani abu ba yayi shi domin Allah ne dalilin su na uku suka ce li'anna min shartu sihhati hadhihi al-af'al kaunaha qurba ila Allah فلم يجوز أخذ الأجر عليها كما لو استأجر قوم يصلون خلفه الجمعة سكتي إذن كتي يا حلستا liman ya karɓa kuɗi to kenan yanzu kuma kenan ya halasta wani kawai ya balle daga inda jama'a ke sallah sai ya rika kiran mutane ya ce su zo masallacin su rika sallar juma'a zai rika biyan su kawai yanzu ganin masallacin sai ne ce shi ya balle sai ya tsallaka filin sojojin nan sai ya masallacin shi sai ce duk wanda ya zo masallacin shi aka yi juma'a dubu biyu kuma zai kashe na gaskiyan ba dubu biyu to wai sallar ta yi suka ce ba ta yi ba duka an yadda ba ta yi ba me yasa ba ta yi ba biyan su yi a fendi ka ce sallarsa ba ta yi ba biyansa aka yi to shi mata wancan limamin ba ta yi ba a biyan shi aka yi duk ɗaya ne shi wannan mamu ne aka biya ko ta yi mai bambancin shi da limamin da aka biya to wannan fa dalilansu ne malamai sun masu ca ce ya halatta magana ta biyu shine maganar malaman da suka ce ya juzu akhadul ujjarati alal azani wal imama lil haja ya halatta da liman da ladan su karɓi wani abu na kuɗi na jinga amma idan suna da bukata idan ba su da bukatar kuɗin rayuwarsu ta yi normal kar su karɓa shi ya fi wa waktiyaru mutaakhiril hanafiya wannan kuma shine zaɓin malaman hanafiya da suka zo daga baya وهو رواية عن أحمد اختارها ابن تيمية كما ونن إتتي رواية أحمد بن حنبل شي وتا رواية أحمد بن حنبل شا يا حلت سكربا كما أكون ونن ابن تيمية yace in dai da bukata kuma to za a gane bukatar su ne za su gano suna da bukatar amma mutane ba sukan iya gano bukata ba sukan iya gano bukata kowa na son ya ci daɗi sai ga liman baya zuwa gun mai balangu kuma bai aikawa ko ya ce alhamdulillah alhamdulillah eh haka take ma a fatiha alhamdulillah alhamdulillah amma ya bai zuwa ya bai zuwa ba abun zuwan ko to yana da bukata kenan وذلك لأن المحتاج يمكنه أن ينوي العمل لله domin shi mabukaci ba zai iya yin wani aikin ibada yayi nufin lada wa yasta'inu bil ujrati ala sadd hajatihi bi khilafil gani kuma ya nemi taimakon Allah da wannan da abin da zai samu na kuɗi kuma ya biya bukatar shi a takaice dai ya halasta in akwai musamman bukatar liman a rika biyan shi ladan ma a rika biyan shi kasashen larawa kamar su saudiya ya kaga limamin duka ma'aikatan gwamnati ne kuma kai ya kaga sallah ta sha bamban da tamu ai ta sha bamban da tamu zaka hango lima a injin nika yana bin nikan shi an kira sallah ko alwala yake zuwa yi in yazo ya muku sallah mun nikan shi ya bace shi ta shafa shi ta shafa wani liman gowa aka kawo masara tiya biyar ta zakka haka kawai to kwana biyu ba yi girki ba sai ce matar sa'aji an fito isha ko aka samu wani dan kwamiti ne zafi an ce an kawo maka zakka a fito da ita na masallaci ne ce to ai ai kawai ka fito da ita ai je fito masa da masararsu gobe da asuba yana ji lokaci yayi ki fitowa suka gaji da jira suka sa wani ana sa wani ya taho an sallame sallah aka hango shi a sahu azhar kawai sai kafin azhar ma an gama asuba ya je ya samu wani mai sai da doya yace ya rika bashi in ya sayar zai rika dawo mashi da kuɗin kawai zo gaban masallacin ya kasa doya ana ta alwallah azhar ko alwallah bai fara ba liman lokacin sallah yace ai ya bai lokaci yayi aka shiga sallah ya ce shi doye shi yake tare yayi ba zai shigo ba sai sun fara suka samu wani tamfura da imam suka sa to sai da sai da yan kwamiti suka same shi ai sai da aka dawo da masaran nan sannan ya koma yace ina yin kyauta kuma masara ta zo a'a ba akwai masallaci akwai masallata ba ita shari'a duka biyun ta ce a kula da su fihi rijalun yuhibbuna ayyata taharu to masarar ba tana cikin kayan tsarkin ba kuma kun kayan tsarki kuma kuna so a yi maka sallah da mata masu tsarki ya ba za a yi ba a yi doya ta zan ci gaba da sayarwa kuma ku naɗa wani ban ƙara san limanci in ma ba in ma na gaba liman za ku yi daidai daidai zan tafi makota to da aka ba laifi daidai iya karɓa to sannan karɓar kuɗi domin karantar da alkurani shi ma an ce ya halasta amma abinda ake kallo ta'alimul qur'an din ba tilawatul qur'an ba mazhabar malikiya da shafi'iyya da wata riwaya ta hanabila da malaman fatawan lajinar da'ima duka sun tafi ala jawazi akhadhi al-ujrati ala ta'limil qur'an to da lokacin ka aka karba kuma annabi yake cewa mafi tsadar abinda zaka karba wani abu shine qur'ani kuma wani mutum ya ga an auren mashi da mata akan ya karantar da ita wani abu na alqur'ani me haka ke alamtawa yana alamtar da ƙur'ani ya tsaya a madadin sadaki kenan karantarwar wani abu ne na dukiya da za ka iya cewa sai an biya ka haka ibnu ba shi ma bayar da fatawar cewa ya halasta malaman da ke karantar da ƙur'ani ya biya su salari ma mai kyau ko wabin al'usaimin mamar salari ibn al'usaimin shi ma yana da wannan fatawa suna kawo hujja da hadisan Abdullahi dan Abbas wani bangare na sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama sun tafi wani gari kuna ma ta harbi sarkin garin bayan sun da mutanen su ba su haƙƙin su na bakunta sun ki kuna ma ta harbi sarki ko wani shugaba a cikin garin suka tsallako suka zo suka same su ta halfikum min raq a cikin ku akwai wanda ya iya tawaida zai iya addu'a inna fil ma'i rajulan nadiga aw salima shine sai wani mutum cikin waɗannan sahabbai yace na iya kawai ya bi su fa qara'a bi fatihatil kitabi ala sha'in yace to zan mashi addu'a kunamar za ta fada amma nawa za ku biya mu suka ce zama ba ku garken awaki yace to yayi ya karanta fatiha ita kadai shi yasa addu'a zai ga rubuta wani littafi ko addu'a mustajaba wani in zai sauke su dubu ba za a karba ba ai ta addu'a kai da za ka yi addu'ar kana da muhimmanci a cikin addu'a fatiha kurum ya karanta ya karanta fatiha kawai ya tofa kawai sai ga mutum yana miƙe miƙe ya warke har ta faɗi yanzu fatiha ka san kuma mu yanzu wani in kuna ma ta harbe ka ya karanta maka fatiha sai ka ji kamar ta ƙara harbin ka ne saboda bai shiri da Allah mugu ne tuni an mai ritaya shi kenan fabara'a mutumin nan ya warke faja'a bishayi ila ashabi kawai sai gashi da garken awaki sabai abokai suka ce ah mu ba za mu ci wannan abun ba wa qalu akasta ala kitabillahi ajara ka karbi kudi ne a madadin littafin Allah to har suka zo wajen Annabi sallallahu alaihi wa sallama a Madina yace inna ahaqqa ma akastum alaihi ajara kitabullah mafi dacewar abin da za ku karɓa kuɗi wajen koyar da shi shi ne littafin Allah nan koyar da ƙurani a ce a biya lokacin ka aka taɓa da sauran wasu ababe naka kuma shi ilimi ne na musamman sai da ka ƙwaro larabcinka kuma sai maka talaƙi ne walaisa bainahu wa baina tarkihi illa riyazatu mri'in bi fakkihi in ba talqini to akwai matsala haka dai ya halasta a karbi wani abu na ujira akan karantar da alkurani yana sai mu da kasa na Allah kai darasin gaba sai mu tashi babul ihya سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله